أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين Allah ya sake yi domin nan masallaci sabida da gawan kakar yau ranar litinin sha na sha bakwai da watan ramadan wanda ya daidai da da sha biyar ko sha takwas sha takwas na watan abril to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim za mu koma can mu zan baya kaɗan mu ɗauko zancen bani isra'il wato yau su za mu shiga zancen su bayan mun wuce gaba gaba mun wuce mun zo nan za mu shiga zancen bani isra'ila to amma shi bani isra'ila zancen shi da yawa ne za mu tafi har mu tarra zancen annabi ibrahim amma daga nan duk su ne kawai ake zancen saboda bani isra'ila allah ya musu baiwa allah ya musu baiwa a da a ce aka yi allah ce na fifita ku duka akan talikai amma za ka ce ala a zamaninsu an fifita su amma za a yi musulunci shi aka yi fifita shi ne gaba ga musulunci da sauran addinai to shi ne za mu kuma daga can warko sai mu tafi saboda duk mafi yawan annabawa duk yahudawa ne ko in ce duka kabilar yahudu suke ko ba don saboda kan mutum ya zagi yahudu in ka zagi yahudu ka zagi annabawa masu laifi su za ka taba wannan duk annaba wannan duba a gani ba larabawa hudu ne ko yau shidda ko biyu larabawa sauran duka bani isra'ila ne mafi yau dukan su ne sai baƙaƙe guda nawa uku ko hudu su baƙaƙe su ma wasu suna cewa a ba annabawa ba ne don suna baƙaƙe in baƙi laifi ne in baƙi laifi ne ba annabawa ba ne amma in baƙi ba laifi ba ne to annabawa ne ya su da wane ne lukuman da waye da a a ba dauda ba ne ba dauda ba ne ilyas hudur ko hudur ba wanda kuke ta ɗan sarki ruwa kuna sabo ɗan sarki wai ɗan sarki ne ko sarki ruwa ta zuwa haka ne da babba da wasu ɗari koya mutane ba Allah shi ne sarki ruwa kuma ka tsirɗe shi Allah shi ɗan Allah ne ba ba Allah ba Allah kiyaye to bani Isra'il su ne Yahudawa hannu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi Madina ai kun ga annan Makka da shi da larabawa da suke tsakaninsu ake cin kai kuma Allah sa ƙurashawa hashimawa annabi daga yawato su ne kuma mafifita su wayan to a nan da su yake da ya koma madina kuma shi ke nan akwai yahudawa can kuma ahalar kitabi ne ai sunan ba ahalar kitabi ba da yan makka ba ahalar kitabi ba ba ba su da littafi ba wuta wa a yi wani muhawara amma su can madina ahalar kitabi ne yahudawa ne to su ma sun rabu sun rabu da huwa uku bani naradin bani ƙanuka da bani ƙwaraiza kowace kabila ce a daga su wannan ko yahudawa ne kuma kowanne yan adawa ne ga annabi dukansu to amma akwai larabawa an tar larabawa a an tar larabawa a cikin wanda suka zo daga yaman su ne ausu da hajarai su kuma kabila biyu ne da hausa da hajjaro kenan kaga a cikin su kuma kowanne akwai makiya akwai na kirki kuma akwai yahudawa ma da suka musulunta suka ba da gaskiya har da babban su kamar abdullahi dan salamu kaga shi ne babban su masani ne masani ne da ya zo yawa annabi tambaya ɗaya ya gane shi ne ta annabi da ya shirya tambaya wajen dubu a mai ha da haka daga ɗaya ma ya saka ko ta annabi ne ya ce amma wa na yarda kai annabi ne amma halin yahudawa sai abin da suke so shi ne da kirki duk abin kirkin shi in ba su ba suka faɗe shi to gani suke banza ne saboda da ake ta mutane musulmi kasi halin yahuda kasi halin yahuda duk inda gaskiya ka ganta ɗaukata duk inda an ce Allah ya ce annabi ya ce kayan rako irin gaskiya ne amma su in ba su ba suka faɗi in wani ya faɗi ba sai ba sai su kawai wai sai su za su faɗi a haka ya ji halin su sun zo a madina da su abdullahi dan salamu ya ce masa annabi yanzu in ka ce na musulunta da fara cewa za su ba haka ba ne amma da fara tambayi sun yi wane ne tukwa ni waye a cikinsu sai sun taru ya ce kun san abdullahi ɗan salamu suka ce a abdullahi ɗan salamu malamin mu ne ɗan malamin mu ne shi ya malamin ne mutumin kirki ne mai ilimi ne masani ne suka wasa shi ya ce yanzu in ya musulunta kwa musulunta suka ce allah kiyaye zai iya musulunta sai ce to ya musulunta ya fito ya kalmar shahada sai ce dama jiki a cikin ba da kirki ne ta ma lalata ce ne mu fara maka eh sun zuwa a lokaci fada sun zuwa kashin halin to wannan yanzu halolin su ne za mu yi ta faɗi da yawa har ya zuwa zuwa annabi ibrahim yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yake ya bani isra'ila ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل يا يا النبي يعقوب su ne isra'ilallahi isra'ilallahi shi ne yaƙo wasu kuru ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'iman nan da ne ni'imta ta a gare ku wa awsu ku cika bi ahadi da alƙawli na ku cika alƙawli na ofe bi ahadikum na cika alƙawlin ku ba wa in yaye ni wa in yaye ni farhamu ni ku ji tsoro na ku yi hankali hankali wasawa da wasa wanda wani wasan Allah ke yi ci gaba وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا به ثمنا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Allah ya ce wa aminu ku ba da gaskiya ku yarda bai ba an zantu da abinda na sabukar ku ba da gaskiya da su shi abinda na sabukar din nan musaddiqan bai gaskatawa ne da ma ko abin da ke tare da ku na taura injila da gona su fi ibrahim musa wala takunu awwala kafirin bai kar ku zamanto farkon masu kafirce ne bani isra'ila kar ku kuma Allah wala tasaru bi ayati thamanan qalila kar ku musanya ayoyina da yan kuɗi kaɗan wa iyaye ni wa iyaye ni hatta ku ni kai ku ji tsoro na ya ci gaba da cewa ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون har lau ina kiran ku wala talbisul haqqa kad ku rikita haqqa gaskiya bil batil da takakare da ƙarya da gaskiya ku tura a rasa wace ce ƙarya ce ce gaskiya wala ta wa takatumul haqqa ku boye gaskiya gashi kun san gaskiya ne ku boye ta kar ku yi haka wa antum ta'lamu da al'adun kun san gaskiya ce kar ku yi haka shi ma an hana Allah ci gaba وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين hallau wa aqimu salata ku tsaye da sallah da alhukanta wata zakata ku ba da zakata jiki da dukiya warka umar raki da ku yi rukuyi tare da masu rukuyi hallau duk umarni ne wa umarni ne ake faɗa musu duka abin da za su ci gaba أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ya ku bani isra'ila a tamurunan nasa bilbir yanzu da allah kwaye umarnin mutane bilbir da biyayya ku ce abu allah a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma wata sau da hafusa kun ku kuma ce ku kuma kwayi ku ce a yi ku kuma kwayi wa haka da tulunar kitaba alhali ku kuna karanta littattafai a fana ta ake nuna halin baku da hankali baku hankalta to wannan ayar ya ko gani a yanzu malaman hannu a ciki ba yahudawan ba eh a ta murunan nasa yanzu malamai kwa rika umarnin mutane a yi kaza a yi kaza a yi kaza ku kuma kwayi bilbil da abu Allah ku kuma kwayi mutum sauna an fusa ku kuma ce kawunan ku wa an tantata lunin kitabu kuma kullum kuna ta karatu kuna karatu ko ba ku yarda ba afala ta ake nuna sun dan Allah ba ku hankali ku hankalta wannan ya shiga kowa ya kama ya shiga don wani mai wazi ya shiga in yi kuskure kaɗan ma ya tsaka Allah ke yi to
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين wasta'inu ku nemi taimako duk samar da haƙuri da jimri wa salatu ballantana wajen sallah ku yi jimri ku yi jimri ku yi haƙuri wa inna lalle ita la kabiratul kare la saqilatu mai nauyi ce kadari da saqila amma illa illa lil hashi'in sai masu tsoron Allah masu tsoron Allah ne ba sa ga nauyinta duk irin sanyin da ke da kusa ta siya da wallahi zai ta sanyi ba ruwansu duk irin sanyin da ke da kai sa yi wanka kuma a waje ko ban ɗaki na hili zai sa yi wanka ko a kabas ba wannan tsoron allah shi ya cinye kin yin abu eh tsoron allah zai sa kawai baka zai sanyi sai ka tashi kai kawai da kayan niyya inna bal amalu bin niyyat da kayan niyya kawai shi kenan ko ya ta yace kuma
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
illa alhashin tun suna tsoron Allah sai sai Allah nuna su ne wanda ya nuna suke tabbatarwa zaton wannan na tabbatarwa ne annahu mulaqu rabbih sun tabbatarwa su gama ga ubangiji kaji su bayan Allah na kware ko wa annahu ilayhi raji'un masu komawa ne ga ubangiji su sun koma ga ubangiji su kawai bayan Allah na kware Allah bani Isra'ila ne يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين to kaga wannan aya ita ce ta shi har yanzu a nan ake ha ya bani isra'ila ya kuɗi ya annabi ya ku wasu kuroni mati allati ana amta alaikum ku tuna ni'iman nan da na yi gare ku wa ne fadartukum ni na fifita ku alal alamin a bisa dukkan talakai dukkan na duniya duk ku ne gaba to amma kan musulunci ya zo a tun da musulunci ya zo al-islam ya alu wala ya wala ne musulunci shine sau ba a sanin ha ka gani daga nan musulunci ya ɗaukaka ya yi sama ya ci gaba da cewa واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أجل ولا هم ينصرون واتقوا يوما كاي كجي tsoron wata rana da za ta zo wadda take ranar la tajzi nafsu an nafsu shay'a wata rai jingina da ni da babban rumbu bai maganin yunwa kaza ta kwana a dare tana da yunwa tana so wajen yunwa tana bisa daban hatsi abin ku ji tsoron wata rana mai zauwa la ta jizin nafsi wata rai ba ta sakautawa wata rai da komi ba ta iya mai komi kuma wala ya ƙabilin min ha shafa'a babu wani ceto a lokacin sai wanda Allah ya bada izinin ceton wala huzumin ha adalu ko ba a hansa kwansa ummi gare ka sai ka ce na bada sha'a billahi a ce ba yan raba ba su wala hum yansurun wala tunake su bayyuwa kawai ku tuna wannan rana mai zanwa ci gaba وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم to ku tuna ga shi abubuwan da ake muku kowanne abu da ake faɗi ga shi wai sun zai na ku tuna lokacin da muka tsere da ku min ali fir'aun daga talakawa ko mutanen fir'auna da su mana ko suna ɗanɗana muku su azab muguwar azaba da kice da ɗauri da kome da biyan karo har karo su ba da kuma daga ciki ya zarbi huna abanakum suna yanka ɗiyanku maza don tsoron fir'aun iya tsoron ka amshi mai mulki wasu abin da sa ku suna raya ɗiyan mata su ma ana cewa ku yangon sarki mu sun girma bayan sarki ne su suke aikin sarki ai kuna ga kun ga a masar ko a hoto ne kun ga shi wani ƙaton abu kamar dutsen turmin irin na eh kun ga shi ko ku duwa ga birgin wani dutse ne wani ko birgin aka yi shi ya yi tan guda kuma da ja da katta ake ɗora shi da igiya ake zai shi a ɗora shi tilas da kashi kuma in ka tsaya kaɗan kashi ne za ka sha eh tilas ka tai da shi kamar yadda aka gina bariki a nan zamanin turawa wannan kurin da ɗan kun gasa an huta sai yanzu a kake kawo shi da kashi kuma tunda da ka zo ka san ka ji kashi ka mai iko a kaya kasu duka suna nan yanzu haka Allah ke yi wasu a yadda musa'a suna raya ɗan matan ana koyon sarki wafi zalika a cikin wannan in kuka lura a وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم kaga wafi zalikum a cikin wannan ai bala'un musiba ce min rabbiku da gurin ubangiji kuma girma musiba cewa mutum ya da gaban shi an ka dan shi namiji an aihe shi iya son ba a ɗaga shi a kile mai kai a jawa shi shara ya wuce dama shi daga matar ta yi ciki an gani sai a samu gozoma tana tare da gozoma gozoma da dogari guda suna tsaye in ta kusa haihuwa shi kullum ya tare da su daga an ji an ji motsi ma zage takobi ya taho ita kuma daga ta motsa ta tawo aihuwa ce in an aihu a gaban dogari ya a nuna mace ce ya gani ko namiji ne in namiji ne a bashi ya kashe ya gani in mace ce a ce ko mace ce kuma ya kai ce mace ce duba ga yadda aka yi wannan bayan Allah ci gaba bala'in min rabbikum ai wannan bala'i ne da gurin ubangiji kuma ya girma a kashe mutum ɗan shi a gaban shi jinjiri yana jiran shi zuwa ga tashin hankali Allah ya kiyaye ci gaba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون wanda faraka na bi kullu bara lokacin da muka tsaga kogi muka tsaga har zai na ku sai muka tsere da ku wa faraka na sai muka dinne yadda al fir'auna mutanen fir'auna da shi da mutanen shi wa antum tanzurun kuna kallo kuna kallo akai ya zo mutanen nan Musa sun wuce a cikin ruwa an buga titi ya wuto mai shi ne sai kura ta tashi a cikin ruwan sun wuce kenan fir'auna don wawanci sai zo kurmi amma an ce ya buga dirka ya wuce dirka ya buga ya buga ya watsa tsayi sai aka ce la ta ta kwallo in ta ta kwallo ta halak tsayi ya nuna ka ka shiga in ka shiga ka halak wannan nasu ne labarinsu labarinsu ya ce kai kar ya tafi shiga da an ce ya ja baya dokin nashi ya ki shiga sai aka ce jibril ya zo da godiya ya dukka da wani sai bi shi sai aka hada ruwa suka kai ko ku duba gani wasu abin labarin wani ya ga kamar gaskiya wani mutum kuma mun annabi faɗi ba ne ya je mu faɗi mu kyale kaga dai a tsarin kaga haka ne yace gaba kuma ina ne wa in wa'adna musa arba'ina laylatan thumma takhadtum al-'ijl min ba'dihi wa antum zalimun hallo kuma ku tuna wa wa'adna musa da muka yi alƙawari ga musa arba'in da laylatan kwana arba'in su mata hakimin izina sai kuma kama dan madaye wai shi ne ilaha ubangiji mun ba ta yi bayan shi wancan zalimin kuna masu zalunta kanku to shi aka ce ya kawo mutane su je su zancen Allah ya ɗauko su suka tafi suka ji sai suka ce kai mu mun gaji da dole dole wannan mu kawai ka nuna mu shi amma ban matsaya cikin ka ce yana ciki shi yake mu zancen ba shi yake mu sani ai su ba musu ba zancen na daɗi ka san annan musa in yi zance da allah in ya huto zancen mutane da shi daɗin su to amma su ganin allah da ganin annabi akwai na daɗi akwai na masifa eh kamar mala'ika ne wani ya zo ma da kirki wani kuma ya zo da kishi ka gani ya ce to ina ne wanda na ɗaya ta ce wai zuwa adina musa arba'in lela kwana arba'in kuma za a ɗauko a taura ku ta yi a suka yi azumi har suka ƙara goma da suka yi bibi'a suka ƙara goma aka ce a saki su ba ta haka bil izini sai kuka kama dan marike min ba'di bayan wannan wa antum zalimin kuna masu zalunta kanku lokacin da Musa ya yi munajati gurin ubangiji ya amso a taura to sai samiri shi kuma Musa samiri sai ya ce ya musu takarkari sa to wannan san na menene aka ce a'a saƙa hudu shi makeri ne ya ƙera wannan shi kuma ka ce a'a ba makeri to makeri da mai zai ƙera sai suka ce a'a irin wannan kamar abin wasa ne kamar su bawon bambus da za a lullita a lullita a wani abu in suna sallar ta kirista suna haka watakila haka to aka ce in kira ce in karhe ne ai ta aka yi diba za a kona shi a watsa shi ruwa to kira in karhe ne ana kan kaga ba haka ne idan da kuma maganganu da yawa an yi dan mareke ne shi ne arba'in da reza su bata hatta da ijira sai kuwa kama dan mareke min ba ta shi bayan shi eh wa antum zalimun kuna masu zalunta kanku Musa Samir ya ce wannan shi ne ubangijin musa ya mance shi shi musa ya ta yi neman shi shi kuma ga haya a nan sai suka zo gudun shi kuma kowa yana son wani abu ya zo allah ya ce ho na samu ka za ho ba na samu ba ho ya yi wani abu ne kamar tirela tirela karkara ya kufe mai kara wanda amma ka ce ti ti to yi wani iska ce haka yi to ko iska in kai kamar trailer in an rarake wani haka in an busa ya kai kara ko ko to nan iska in ta buga ita ko ko to ko ko ne ko karshe da ya busa haka da sabi to suna masu zalunta kansu sun ma ثم أغنى عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون sai muka yi rangwame bayan wannan kuka tuba ka tuba kaga ya aka yayi musu ai kaga lokacin da ya zo ya kama dan uwan suna faɗa su sai ya kama shi ce kanka kama da kanka sa mutum ya kai gama sai ya bi da umma ba la ta wuce da dai yake wala da rashi kai kama kasan su duk annabin da ya zo dukkan su gemu gare su babba kuma gashi gare su a kwanci gashi gashi gare shi a kwanci ba kwalba ne irin namu ko kuma mu yanzu in kai gashi irin nasu sai a sake masu ma sai ka zo kan mahaukaci barbar ne to amma in ka wanki in ka wanki ka gyara shi kai fage ya faɗo nan duka ba komai don aka ce ka bar shi ma gurin sujada gashin ya zubo ya zamanto gashin yana zuwa an za ka su zana kakka ɗaure shi bar shi zuwa shi ma in ka su zana gashin ka ka fage shi ya da yawa in za ka su zana ka zuwa shi shi ma ya su zana duka ana son haka ne ana rama ka wani ma kan gashin ka ya da shi to ka ga gaji ce kakka kama gemu na ai da ya zo ya watsar da Allah ai bai sani ya kama gemu ya kama kiyar ka san da mai kwalkwala makama duk ko hada ne in ka riga ka kama nan ka kama nan gemu ka kama kiyar shi ke nan ba abin da za ba abin da zai yi mutum wani zubin na tabi na ayyama wanda ya kai da yawa ina mai yankin da yawa zai yi ya ce sun ma kauna sai muka mu rangome min ba da zalika bayan wannan la'alla ku tashkurun ko ku gode da yawan Allah je ka wa idza tayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun
wa idza atayna musa alkitaba kuma ku tuna lokacin da muka ba Musa littafin at-taura inda aka zo shi ne da aka zo hayyar da shi dan wannan hasala ko ya ya da hayyar sai hayyar sai kare ne suna nan a cikin a cikin gidan tarihin zaka suna nan a cikin akwati da takalman nan musa da siyo nan da sandar ta ta musa duk suna cikin tafin ta akwata nan da baitul muqaddas yace wal furqan mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da Allah kun ta ta dole ko kwashe yiwu ci gaba Allah وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
to kuma sai aka ce laifin da aka yan bauta dan malike ko to ku zo tuba wai sa kana Musa da yace da kaumihi ya kaumi ya ku mutane na ina kun zalantu an fusa ku lalle kun zalunci kawunan ku duka ya shi kuma da izini da kama dan marike wala ilaha ubangiji to fa tubu ku tuba ila bare ku zuwa mai kyagan halittar ku to tuba da Allah yadda ya ce tuba ta ku faqatul anfusakum za ku haɗu guri guda duka in kun haɗu guri guda duka kowa ya shirya da kayan yaƙi in kowa ya shirya za a ba ku lamba sa duhu in an sa duhu kowa ya takan shi a yi ta kashe kashe kawai wannan an yi tallafin lokacin ya yi za a ɗauke duhu shi ke na an ƙare wanda ya mutu shi ke da laifi wanda bai mutuwa shi bai laifi to ya ce sai aka sanya musu duhu shi ke nan aka fara yaƙi sai buga yaƙi ko ina kawai yaya za ka yi kaka kwanta wani ya taka ka kuma ce shi ga Allah ya kashe to ko da wuri za ka yi da takobi kuwa cikin duhu ne an kai kamar zana aka ce kowa ya bugi kowa ni ya ce shiga kasar nan to wanda shiga wajen ne ka haji ya tarra da ya shaki kowa kowa ya kashe kawai kashi to sai da aka yi aka kashe aka kalkace aka ɗauke shi kenan aka zai me ya kasalin bari umushirimu don aka yi aka kare sai sai kuma me ci gaba
وتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ku tuba zuwa bare ku mai kajin halittar ku baka tulu an fusa ku ku kashe kawunan ku wannan shi zai tuba ci gaba إنه هو التواب الرحيم dan shi Allah huwa tawwab shine mai amsatuwa rahimin jin kai Allah Allah wazini وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاع فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون wai su kulitum har lokacin da lokacin da kuka ce ya musa ya kai musa kai mu lallo ne na kabo mu bada gaskiya da kai Mu- mun shi zancen amma a tanar Allah ya shahara sai mun ga Allah turmizi zai hili da hili ka kai mu ka nuna mu shi in kana son mu bada gaskiya ji inna wannan irin tambaya wannan mugun tambaya a kaga bai kamata ba to yace
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون da tsawa ta kama ku ta mala'ika kuka mutu kuna kallo a lokacin aka yi sun ma ba su naku he muka tada ku mil ba da moti kun bayan mutu na aka tada ku la'alla kun tashkurun ko kwa gode ko kwa gode a Allah ci gaba da yi وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا
Mm.
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
wazallana alaikum al-gamama mun muku inuwa da gamaman gizagizai suna bin ku suna muku inuwa don sananin biyai tausayin ku da Allah yake yi ku yahudu wazallana alaikum al-man kuka abinci ko muka sanyo muka manna wasalwa muka safka muka tsakin tamar tsakin tantabara an ja kuɗe da tido shine abin da kuke ci muka ce kulu ku ci min ɗaya ba tun daga tsarkakan abubuwa amma min rizikin da arzikin Allah ne aka ce amma kakku aje in an kawo kawai ku ci kakku aje wani suka ce bari mu aje mu ga abin da za a yi sai suka aje sai aka fasa kawowa ya ce wa ma zalamuna ba ku zalunce mu ba kan ku zalunta don kuma aje kun cuce mu ne wata ce sun cuce addinin Allah so sun aje abin da Allah an yi abin da Allah bai so walakin kanu an fusa ku zulmun kawunan ku kuka zalunta kawunan su suka zalunta mu musajalce wa su ka wahala ai da abin za ke ci ko nama da siro ko mu da ana wasarta mu a tsakin tantab- ɗiyan tsaki na tantabara ko ɗiyan tsaki na shamuwa ɗaɗi gare shi shamuwa yi eh siyan tsaki na shamuwa har na balbela mun kwan balbela ne mun ci duk wanda yake samu ya ci kwan balbela garin nan tambayi shi kwan balbela kawai duk dai sa'adin mu dai yanzu da ba sani ba su sani ba amma mun ci kwan balbela ha ƙwara in kwarai ku amma kwan tsanwani kwan tsanwani to ga manna da salawa shi ne wannan biyan da za a ci yawa kulu mun zai ba ta ku ci da sha ko kuma zuma da rakuwa rakuwa lokacin nan zumuwa ce da rakuwa to yanzu rakuwa babu ita ne ma sa rakuwa ina wala ya ka taɓa akwai ne santa yau ka ji an samu ne santa ko to wani abu ne mai zaki kamar zuma a cikin ƙasa yake tulu yake tulu tukunya ya sai kenan ruwa kawai in ka tona ka hudu zuma ce mai daɗi ana ce mata rakuwa da rakuwa da gyalla da zuma duk an zaki ne amma yanzu zumar kaɗai take aiki don ita wannan ai ba da ana hudda ta sun mace amma kuma ya ƙauya akwai shi ko babu sun mace to ka gani ya ce menene kuma kulu mun ɗaya ba ce ku ci da tsarkaka abubuwa duba gani mu gode Allah shi yake mu duk abin mai daɗin da yake so mu sai ya mu ya tsara mu mu zumuwa duba gani kuda ne za ku tsara kuda ne kuma ita ma gyallar da wannan ba gyalla ba rakuwa ita ma kamar wani wani abu ne kamar bobuwa kasan bubuwa? eh yawa kanana ne kamar bubu to kamar kudu sun yi kuda girma ba su gaba kuda to kuma su yi wani kayan zaki ya yi tulu a tona a hudu shi a rika sha da ana ci da waina kayan zaki in mai kudi ya kaseta ta ya ci waina da zuma sai ko waina waina da rakuwa a ce da rakuwa aka ci mai kudi ya kasu kambacin wannan shi ne da ake sha eh su ne kai duniya duniya ke nan Allah gane a Allah gane a ga ma ta wani zai wuce yi wannan ma eh ai kaga su wancan da ya wuce ni ba ba wannan ruwan ya sha ba madi bane da kango madi da kango su ake a nan gari kullum kana ji ana ga madi ga kango ana kalle su ne ka saya ka wannan ka sha to yanzu ana duk wanda suka san madi ko kango kaɗan ne a nan gari ana kalle su ana sha su gaba musulun san da yawa ne
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين to har nau gashi ku duba ga duk abin da ake musu suna tadawa sai an yi hudu abin ya subata ya an yi ya subata ya an yi ya subata har nau wai su kudina ku tuna lokacin da muka ce udkhulu hadhihi alqaryata ku shiga wannan ƙaryar ina ne baitul muqaddas ko uriha akwai uriha akwai baitul lahm akwai baitul gasar alquran aka ce su ba in kun shiga fakulu minha haisu shi'tum ku ci ku sha ragadan abu mai yalwa yadda ku so amma wadkhulul baba in za ku shiga kowai sujada ku shiga da dukawa da sujada in za ku shiga hannar ku ce wa ƙulu hiddatun hiddatun ɗin masa'alatu na an ta haɗa anna haɗayana ko ka harrace hiddatun ɗin yi da masa'alatu na an ta haɗa anna haɗayana hiddatun abin tambayin ma'alla ka kankare mana ka yaye mana zunubbanmu shi za ku gani أنت هل أنها دعامة توجه
وسنزيد المحسنين ها وقولوا حطة نغفر لكم نغفر لكم سامو غافر قامك ذنوبكم إن كن هذا بالنعم وسنزيد المحسنين da sannu za mu ƙarawa masu kyautatawa mu ba su lada mai yawa to ai an ce su shiga ko su shiga ko kuma a duke ko to an ba su umarni ko to ga sauran mu ga sun yi ba ba da lalini وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون maimakon su yi haka su shiga a kai da aka ce ba ba da lallazi na zalamu wanda suka zalunci kan sai suka masa ji kaula wata wada daban a wayar lallazi kila lahum ba wanda aka faɗa musu ba me aka ce musu hiddatu hiddatu go sai suka ce habbatun isha'i kwaya a cikin kulurin zakara yi kwaya a cikin kulurin zakara a kawai kawai wa kawai abin da ya zo ba sai su kawai fa zan na da lazina zalamu ya muka sabkarwa wannan da suka zalunci kansu rijistar azaba mina sama'i daga sama bima kanu ya fi sukun don fashakancin da suka sun wuta daga hanya malaika ce musu kawai ya musu kyala ta gama da su Allah ke yi ci gaba وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه فانفجرت منه منه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم Hmm.
كلوا كلوا واشربوا من رزق الله Hmm.
ولا تعثوا في الأرض مفسدين
to an lokacin da wata sassaƙa musa lokacin da musa ya nemi shayar da ruwa ana kwanukan ɗimo wannan ga mutanen su suka ce a sama mu ruwa ishi ruwa ta yi yawa da kunna yi muka ce mai idan rabi a saka hajar ka bugi dutse da sandan nan taka ya ce to fan fadara ta ko buga da ya buga min daga wannan sai idan ruwa isna ashar aina ido goma sha biyu hoto na ruwa gwalgwadon taushe taushe su taushe goma sha biyu ne ɗiyan annabi ya kuma ko su goma sha biyu ɗan wani yusuf su goma sha biyu da ya buga kuma idan dana goma sha biyu ɗin suka hoto kada kullu kada alima kullu da nasin kowace jama'a ta san masa raba wa mashayansu a ta kulu ku ci ku sha wasu rabu min rizikin lahi daga arzikin Allah ولا تعصوا في الأرض المفسدين كفك يقصفون أبا الله kun gani rami goma sha biyu wajen yahuza daban wajen yusuf daban wajen rabilu daban wajen binyabin daban wajen lawi daban su goma su goma sha biyu ne su goma sha biyu ne mun yadda zamanin tsubu kaga sana ana tsubu da shi zuwa wasu suna yi iya wani maganin barawo ne wani da ya sa ya yi aka sace wandon shi in kuna jin abin da zai ka a haɗi wani ya wani ya yi ka sai haɗa wa abin da suke yi Allah kiyaye To, to, وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
mutum ya ƙoshi da kake ganin shi daɗi ya mai yawa in aka ba shi daɗi to abu da yawa zai butulci yake yanzu wadda ba ga wani in ya ci naman kaza ya ishe shi ya sai ce za shi ke tada mai kasan mutum ai ban na san naman kaza zafi ke kadawa kashi ba ba haka wani halin mutane ke ne shi mutum kawai in dai ka ji shi ya yi so kullum a bashi wahala eh abin da zai amfani kan shi sai an tilasta shi eh ga shi lokacin da yake samun kuɗi ka ce ya sayi gida ko ya sayi wani abu ya zai ce kai sai babu kuma ya yana kama ya ce a yi da haka ya sa haraka kuma dan keta ko dan wani abu in yi san yana samun kuɗi a ce wani abu dai ga ko da rere ne ake ɗaukowa ana samun kuɗi ka kai an limka ma kuɗi ba a faɗa mutane sai aikin ya ƙare sahaba da aka yi halin mutum da kake gani duba wani daɗi duk in yana jin daɗi to kuma ya tada sabuwar yake tada in yana da kuɗi in yana tsiya yana tsiya a zama lafiya wani wani ko in yana da kuɗi sallama bai tsaye sallama bai tsaye da kuɗi kawai dai mutum Allah ya abin nashi da yawa ne dan dai a tsaya haka kan a bar shi wai zai kuntum ko to da lokacin da ta ya Musa ya Musa gashi lan nisbar ala da amun wahida abinci daya manna da salwa wannan su za mu ci kawai tsakin tawa tsakin tantabar wannan su kawai za mu ci kawai nama za a yanke ta da ko ce ba mutu wannan su ba ala da amma yanzu fa da ulama rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya kudu da namin ma tumbutul ard ya huddan mu abin da kasa take tsirarwa mun ban alaha na daga mabin quranata wa kifai hada dumaye nata wa wa kuma hada alkama nata wa da sahada tsariya nata tabkal wake wa basal hada albasan nata kamar tawarnuwa duk irin wannan mu irin su muke so mu ci amma da nama da firo bai za mu yi su ya ce ɗin ƙara a tattar da duniya yanzu kuwa musanya nazihu adana da nazihu ko ma baya za ku ba da ku ba da na kirki ko amso ko ma baya sani da Allah suka ce yi mu haka muke so ya ce to shi ke ɗaya da domin sar'a aka ce su zabka da kowane gari fa yadda na kuma sa'altu abinda kuka tambaya an ba ku ku zai maza noma amma ya ku noma ai da da da ba zai da kuke sa ka muku ake kawai eh kamar ta ko salo ce da zai ka nono suka ce ka duk wani wani suke suka ce a soke da ta matsa mu ta cinye mu ciyawa ai da nan tana wuce ta ci ciyawa gida nan ko ta ci ciyawa shi ko da ma an hada musu eh la shar malakun suru amma duk da wani wai shi kenan kun sai da suka kashe ta shi mutum halin shi ne wadda ruwa ta alayhi musulla a ce ku sauka sai aka buga masu zanna kaskanci wani masakana da kanta masakana kaskanci da kanta da hannu ka san duk inda kanta zai ba daɗi wace ko da yake mai moto ma kanta yake direba ma kanta yake ta hannu eh ya iya zama zama har da ba ya kanta ya kamar gindin biri ya ci gaba da cewa ina وضربت عليهم الذلة والمسكنة sai aka buga masu zallata kaskanci wani masakana da kantar hannu وضاعوا بغضب من الله kuma suka koma da azaba ta Allah gadabin hushin Allah Allah ya musu hushi ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله abin da ya sa don sun zama to suna kafirce a ayoyin Allah Allah ya ce ka wanke a bayan ويقتلون النبيين بغير الحق har suna kashe annabawa da gairar haƙ ba tare da komai ba don sun ce rabban Allah ka ji laifi rabban Allah duk inda ya kafiri ne ka ce rabban Allah hankali shi a tashi kuma shi kenan ne neman ya zai kashe ke Allah ya kiyaye
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan bima a saboda suna saba makaru ya ta dun suna tsallake iyaka suna kai kawo ci gaba إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bai shi ba akwai tambaya
kai ba yau ni ana cika awa guda ko ko ku cika awa mai tambaya yake cewa
tambaya to yake cewa yana buƙatar eh, ƙarin bayani kan salatu tasbih mana kan magana wannan wanda ya ce yara suna ta yawwa ban tashi daga nan yawwa karfe biyu da duk suna Yawwa.
da cana ihu su jawa
to ahimu kwana a nan zan mai mai siya da wani ɗan da zina amini ko sai aya ta 60 da biyu na za mu kai shi eh a jama'a mutane in Allah ya ba mu iyalai to baiwa ce ya ba mu ne matuƙar ƙoƙari a bisa tarbiyyar iyalan nan. duk wani abu da za su yi na ɓanna a hana su kuma tun suna ƙanana a rika nuna musu abin da yake da kyau da abin da bai da kyau kuna ga yanzu yaran yadda suke ɓanna su tashi sai in an- inda suka ga ana sallah inda suka ga ana sallah nan za su je su rika buga wani abu yana ƙara wai a tunzara musulmi eh ku duba gani ko bayan haka nan sai inda manya suna wucewa sai su je su hudda su sa balo su yi ta kaɗa suna zuwa mutane ba ko kuma a a cikin dare mutane suna so su huta sun yi azumi su ku suna uhu a titi suna balo suna bin da suka dawo to saboda Allah mutane su yi tunani wannan yana da kyau Ka- ka lura da ɗiyanka ka san abakan ɗiyanka Tarbi- kai tarbiyya mai kyau ga iyalanka kar ka bar ɗiyanka su rika wannan abubuwa haka ne muke tarbiyya reno akwai reno na gida akwai reno na makaranta akwai reno na titi guda uku ne reno guda uku wannan shi ne kamata kowa a yanzu a yi aikin a tsare shi na gida iyayen yara iyayen yara su kula tarbiyyar gidajensu in ka ga yaro ya zo ya sharaɗa ɗanyen zagi uwar take yi ko uba Yau, ai, sai ga ya koya kuma yadda yake farawa mu da ke malaman makarantu da muna gani daga ya kama hanyoyin kana ko hana ya huzge ya mai ɗanyen zagi kana ba daga ƙanin sai ya koyo ba su nuna musu yadda ake ɗanyen zagi gurin uwa ko gurin uba a nan suke koya to amma duk motsawar da za ka yi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah duk motsin da ka astaghfirullah astaghfir duk aikin da kake istighfari la ilaha illallah kalmar shahada wannan to ya zanna ka haka zai yi. amma daga ka motsa ka yi dan ko ka zage sa to ya ka gani yaron sai ya je kanin shi kuma zai warewa kuma ita macen ita take wa dan wa ko uban ana tsoron shi shi zai wa dan ana tsoron shi da kashi wani gida ana tsoron ka ana sa ko ma da ga alhaji nan. ba ruwa to wannan shine dan Allah mu yi hakuri mu san amana ce aka ba mu amana ce aka ba mu ta yara tunda amana ce mu rike amana wannan mu rike tarbiyyar nan ba cuta ba cutarwa kar ka cuci makwabci kai ya cuce ka kuma mai cutar ka taimake shi ka hana shi ya cutar wanda bai ya cutar ka koya mai kai ya cutar a zauna lafiya shi ne mafi don Allah masu biya su rika diba wannan tarbiyya tarbiyya ta gida ita muke so yau malaman makarantu kuma mu kuma na aiki mu ne mai tarbiyya ta yara ta- ta makaranta wannan ta titi kuma sai Allah ke yi eh ta titi wani kaga tarbiyyar nan ta titi buguwa ce a sharar ke ita ce mafi ita ce mafificiyar kenan sai mun yi tallafi kuma mu rika haƙuri muna raba faɗa muna mun ga yaro ya yi laifin a faɗi a hana kanka ce a ba ruwana a'a in in in uban ya faɗa ma ka ce ana baka haƙuri da mu ɗauki niyyar sa mu rika shiryar da yaran unguwa mu rika shiryar da su a yi haƙuri don iyayen sun zage mu ma mu kyale sai mu gyara unguwa kowa sai zai gyara unguwa Allah ke yi don can da yawa ne wani lokaci ma samu a tarbiyya me kace kuma kace akwai tambayar ne bayanin yake so salatul kusufi a tasabihi salatul tasabihi akwai an yi maganganu da dama a ciki wasu suna ga tana da ƙari wasu suna ga mata ƙari amma to amma faɗin ta dai yadda take dai ita fatiha ce ake karantawa ba sura raka hudu ce fatiha ba sura a karanta subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar guda goma sha biyar a tsaye sha biyar a tsaye in an yi rukui goma in an tada goma in an je can goma in an tada goma in an to da goma goma za a tafi amma kuma a tsaye sha biyar ne in an yi raka ta biyun an zamna wajen gurin zulus da tara shi ma nan da ke rikita mutane shi ma goma za a yi su kuma tashi a karanta a goma in an yi raka a biyu a salamci a taso a kawo biyu za a samu tasirihi ɗari uku sha biyar biyan gama za a samu saba'in da biyar biyar ne in gama sai a samu ɗari uku ne in ka lissafa za a ga ɗari uku ne to shi da haka yi a an ce ya amma ya ba ɗan wana ba ba ya ce ka yi ƙoƙari ka yi ta kullum ba ka iya ba kullum sati in ba ka iya ba sati sha hudu ko wata in ba ka iya ba shekara da yi ka in ba ka iya ba rayuwa ka zai kai ɗaya Allah wa alam Allah ne mafi sani to sai shi ke shi ke to ai shi ke ko اللهم هب الينا الايمان واجعله في قلوبنا وكر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب الا وانت ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا عقبة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحمنا بالقرآن وجعلنا إماما ونورا وهدى وارحمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وادراء النهار برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا واله كل شيء اله واحد لا اله الا انت يا رب العالمين ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاهدين ربنا لا تسي قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد